الرحمن الرحيم
babu jami salatin laili babu matattare a kan sallar dare
wa man nama anhu da kuma wanda yake ya saba duk dare akwai na fulfulin da yake sai wata ran- wani daren Allah ya kaddara ya yi bacci bai farka ba aw marida ko ya rashin lafiya
ana mahmud bin musanna al
Al-Anasi.
ana mahmud bin abiyadi an sayidin an katarata an zurarata an nasada bin hishamin cewa sadu bin hishamin bin amirin arada an yaga zuwa ya yi nufin ya je yaƙi don taimakawa addinin Allah maqadim al madina ya zo Madina fa arada an yafiya a qaran ya nufin ya sayar da wani mulki nasa a Madina gida ko abin da ya kama da gida sai da alahu fi ya sanya wannan a cikin makamai da dabbar da za a hau a je yaƙi wal zahidan ruma a wato ya yaƙi da rumawa hatta ya muta har sai Allah ya karɓi ransa ya shahada manufarsa daman shi ya shahada falamma qadimal madinata yayin da ya zo Madina da fiya unasa sai ya gamu da wasu mutane daga mutanen Madina fana hawo an zalika suka hana shi daga wannan manufa tasa ma akabaruhu suka ba shi labari أن هذا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي النبي cewa akwai wasu mutane guda shida da suka yi nufin irin wannan a zamanin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su وقال yace ليس لكم في أسوة ashe ba ku da koyi da ni ni dinnan ban ishe ku wanda za ku koyi da shi ba فلما حدثوا بذلك yayin da suka faɗa masa wannan راد أمراته sai ya kone da matarsa وقد كان طلقها a a da can ya sake ta وأشهد على رجعتها ya shaidar masa cewa to yayi kone da ita فأتى ابن عباس ya je wajen Abdullahi ibn Abbas فسأله عن وجه رسول الله ya صلى tambaye الله عليه shi daga وسلم yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nafila da daddare فقال ابن عباس Abdullah ibn Abbas yace ألا أدلك على أعلم أهل العرب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم kana so in faɗa ma wanda yake yafi kowa a duk mutanen duniya sanin tsarin da manzon Allah yake bi wajen yin nafilfili da daddare قال من sai mutumin nan wato Sa'adu yace wa wai قال Abdullah ibn أنا Abbas yace Aisha فاتحة ka je wajenta ka tambaye ta ثم أتني sannan ka dawo wajena فأخبرني ka bani labari da amsar da ta baka فانطلقت إليها a sa'adu ya ce sai na tafi wajenta فأتيت على حكيم بن أفلاها na bi ta wajen haki na bi ta wajen hakimin da aflaha فاستلحقته na إليها ce ya zo ya raka ni wajenta فقال sai ya ce ما أنا بقاربها ni ba zan je wajenta ba ba zan je kusa da ita ba لأني نهيتها أن تقول فيها فيني shi شكي a sai ni shaya dan san da aka fara rigimar nan sai da na je wajenta na ba ta shawara cewa kar ta yadda ta tsoma bakinta kar ta buwa nan kar ta buwa nan فأبت فيهما إلا amma مبين ta ki yadda da shawara ta sai da ta shiga قال yace ما قسمت mai masa عليه magiya cewa duk Allah ya zo dai mu je ne wa hakimin magiya فجاء ya zo فانطلقنا إلى muka tafi zuwa Aisha فاستأذنا عليها sai muka nemi izinin muna so mu ganta فأذنت لنا sai mana izini فدخلنا muka shiga عليها wajen Aisha فقالت ta ce آه حكيم awo hakimi ne kuma yau فعرفت ta gane shi فقال نعم ta ce eh aini ne فقالت ta ce من معك waye ya zo tare da kai قال سعد بن هشام ya ce sadun ne shami قالت ta ce من هشام wani hisham kake nufi قال ابن ya عامر ce dan ali
فترحمت عليه sai masa addu'a cewa kai hishamu ko mutumin kirki ne Allah ji kan hishamu وقالت sai ba da خيرا maganganu na alheri game da shi قال قتادة fatada yace وكان أصيب يوم أحد ya kasance shi hishamu din nan an kashe shi a ranar yakin uhudu قلت nace يا أم المؤمنين ji shi sa'adu ya uwar mumune أنبئيني عن خلق رسول الله ki صلى ba da الله عليه وسلم.
labari daga tadar manzo sallallahu alaihi wa sallam قالت sai Aisha tace أليست تقرأ- ألست تقرأ ba القرآن ka karanta Qur'ani ne قلت بلى nace a kwarai ina karanta shi قالت tace فإن خلق to ai ko الله dabi'ar manzo sallallahu alaihi wasallam ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'an
قال da yake قامت أن أقوم ne nufin in tashi wala as'ala ahadan an shay'in ba sai na sake tambaya kowa ba ma daga wani abu hatta amuta har sai na mutu tunda dai ta ce komai ma nake bukata na annabi in koma ga qur'ani
kuma badali sannan kuma na gano fa qultu wato abinda ake nufi da cewa ɗabi'arsa qur'ani tsayawa aiki da shi da tsayawa nan daga duk inda qur'ani ya iyakance da ladabtuwa da ladubba na qur'ani da isunuwa da irin misalan da yake kawowa ah, da kuma lura da isoshinsa da tsayawa a lura da duk abin da ya kusa da tsayawa a kyautata karanta shi sun ɗan fama ba sannan na sake shawara fa ƙultu na ce an bi'ini ki ba da labari da gaida manzana sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwa da daddare
فقالت ta ce نعم ألست تقرأ يا أيها المزمل "Au, ba ka karanta sura ya ayyuhal muzammilu ne قلت بلى na ce kwarai ina karanta ta قالت ta ce فإن to الله ai ba ga shakin muzammilu ba Allah wa azza wa jalla افترض قيام الليل في أول سورة hadhihi surati ya faranta tsayuwar dare a wani farko wannan sura da yace ya ayyuhal muzammilu qum al-laila مم.
illa qalila wannan magana ta sai da tuna Aisha akwai hujja a cikinta ga wasu daga cikin malamai da suka ce ai umarni in ya zo yana nuna wajabci نعم dan gashi kumin laila aka ce gashi ta fassara da cewa iftarara ashe abinda aka yi umarni da shi kenan ya zam farilla ya zama wajibi kenan
فقام نبي الله Annabi Allah وسلم وأصحابه da sabarsa ya zama shekara guda suka yi suna tsayuwar dare sai dan kaɗan kaɗan ne yadda aka faɗa nisfahu an usmin hukalila auzir alif
فأمسك الله Allah ya rike ƙarshen sura na ashirin sha har wata goma sha biyu a sama ba a sauko da shi ba حتى أنزل الله har ubangiji ya saukar da التخفيف sauƙaƙawa a ƙarshen suran nan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnay min sulusay al-layli wa nisfahu wa sulusihi wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu qadirun lana wa nahar alima an lam tusu saba alaikum faqra'u ma tayassara min al-qur'an
صار قيام الليل sai sai dare ta zamo nafila bayan da farilla ce a nan malamai suka yi sabani me aisha take nufi nafila har a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko a a nafila a haƙƙin mu- musulmi wasu dai daga malamai suna ganin cewa a haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga ubangiji tsayuwar dare farilla ne akan yanda aka faɗa a suratul isra'i wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak nafilatan lak wannan ƙari ne gare ka ban da sauran al'umma kai farilla ne amma suka ce a ko shi din ma ba wai ya zama farilla a kansa ba amma mafi yawa dai sun tafi akan cewa a wannan magana ta Aisha ta ke banta da sauran al'umma نعم قال ya yace قلت sai nake يا أم المؤمنين ya uwar mumunai an bikini an wuce رسول الله صلى الله عليه ba da labari daga wutar manzo sallallahu alaihi wasallam
فقالت tace كنا نعود له nu'iddu lahu siwakahu wa dahurahu mun kasance muna tanadar wa manzo sallallahu alaihi wasallam aswakinsa da ruwan da zai amfani da shi فيبعثه الله ما شاء Allah ya أن kaddara يبعثه manzo ya إليه.
tashi sanda duk ya nufi ya tashe shi daga dare فيتصوف ya fara aswaki ويتوضأ ya alwala ويصلي تسع ya ركعات salloli raka'a tara لا يجلس فيها إلا في الثامنة baya zama a wani abu daga ciki sai a ta takwas فيذكر الله.
malamai da wasu ta ce ma'anar baya zama din a nan baya sallama ba wai baya zama ya tahiya ba a'a ma'ana baya sallama نعم fazkurullaha ina ambatan Allah ويحمده ya yabi ubangiji ويدعوه ya roƙe shi ثم يرحمه sannan ya ولا tashi يكلمه.
baya sallama ثم يقوم sannan ya miƙe tsaye ya zo da ta tara ثم يقعد sannan ya zauna يذكر الله ya ambaci Allah يحمده ya yabe- ya yabo ga ubangiji ويدعوه ya yi addu'a ثم يسلمه sannan ya sallama tasliman murya da ya sallama da yake daga murya duk sai mun ji ثم يصلي ركعتين sannan ya salla raka'a biyu bayan wan- bayan ya yi sallama وهو قائد Alha- wannan raka'a biyun daga zaune yake yin su فتلك إحدى عشرة ركعة raka'a goma sha ɗaya kenan ga tara ga biyu يا بني kai ɗana فلما سن سن نبي الله a sannan na biyu lasalar salar yayin da manzon Allah shekaru suka yi yawa واخذه النهوى ya zama wa'azal wato ya zama wa'azal lahama jikinsa ya ƙara girma نعم a wutar sai ya wuce ne da raka'a bakwai وصنع في ركعتين مثل صنيعه الاول ya aikata a raka'a biyu kamar yadda ya yi a nafa a wancan biyun wato su وتلك ba a zaune yake
وتلك تسكن ya zama tara kenan ya rage biyu يا بني ya ɗana وكان نبي الله صلى الله عليه annabin Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallar ya sallaci sallah أحب أن يداوم عليها ya fi son ya ga ya ɗore a kai koyaushe in ya zo da ita ya ci gaba da zuwa da ita وكان إذا غلبه نوم ya kasance idan bacci ya rinjaye shi أو وجع ko wani rashin lafiya قيام الليل daga tsayuwar dare صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة yakan yi sallah raka'a goma sha biyu da rana ولا أعلم نبي الله ban san annabin Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ya sauke Qur'ani gaba ɗaya a dare ɗaya ولا صلى ليلة إلى إلى amma daga baya aka samu masu haka cikin sahabbai sai dina usmanu duk dare sai ya yi hatibar ƙur'ani duk dare sai ya yi hatibar ƙur'ani ya zama an samu bayan allah wanda allah yake hore musu irin wannan نعم ya zama dare ma akwai wanda ma a wuturi ne kawai suke yin suke sauke ƙur'ani kam hatibatul ƙur'ani lailan tajari fi raka'atil kamili qablan tajari to
ولا ولا صلى ليلة إلى الصبح bai taba sallah ba tsawon dare a ce bai kwanta ba har asuba tun da ya fara har asuba
ولا صام شهرا كاملا bai azumin wata gaba ɗaya ba غير in ba رمضان watan ramadan ba قال ya ce من طلبت إلى ابن sai عباس na dawo wajen abdullahi abbasin فحدثته بحديثها na faɗa mata na faɗa wa abdullahi abbasin abinda ta faɗa min فقال ya ce صدقت a sadaka ta faɗi gaskiya
لو كنت أقربها da a ce ina zuwa wajenta أو أدخل ko عليها na shiga gare ta لا أتيتها da sai in je mata حتى har تشاف ta faɗa min haka wato shi sai da na abdullahi abbasin kamar ɗan hamayya ne sannan idan gidan sai da na ali ne shi ko sai da na ali kamar wato akwai hamayya tsakaninsu da aisha
قال ya ce قلت na ce لو علمت أنك لا تدخل عليها ma haddar su kare tsada na san ba ka zuwa wajen ta dawa zan faɗa ma abin da ta faɗa min bala ba sai in kyale ka ba Mm.
حدثنا محمد بن المثنى مم.
حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن مم.
قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعيد بن هشام Mm.
عن سعد بن هشام مم.
انه طلق امرأته sa'ad ibn shamin ya saki matarsa don ya tafi yaƙi من طلق الى ya المدينة tafi madina ليبيع don ya عقاره sai da wani abu da ya mallaka a madina gida ko abin da ya kama da gida ya فذكرناه ambaci kamar wannan kaga wannan wato hadisin nan yana nuna mana yadda sabon manzo sallallahu alaihi wasallam sai duk da cewa tsakanin sai Abdullahi Abbas da Aisha akwai wata amma kaga yadda ya girmama ta yace ai ba wanda ya san sifar ma sallar manzon Allah sai ita da aka dawo aka faɗa masa yace gaskiya ta faɗa ya ina ma a ce ya ji daga bakinta don ya zamo ya samu ulu shi yasa kuma wannan akwai hujja akan ulu وطلب الغلو سنة ومن يفرل النزول عنه ما فدان yanda suyudi yake faɗa a alfiyar hadisi ko wadda labul uluwi sunnatu wa man yufarrilu nuzula anhu ma faɗan
نعم وهذا سلاء أبو بكر بن أبي شيبة هذا سلاء ما بلوغ الشيبة هذا سلاء سيد بن أبي عروبة هذا سلاء كتاب عن زرار بن عوف عن صالح بن هشام أنه قال قال صالح بن هشام ياتي انطلقت الى عبد الله بن عباس ناجي وجه عبد الله بن عباس فسألته عن ya tambaye shi النبي daga saf- sufar wuturi sallar da ake da daddare وساق ya به kawo hadisin da kistarsa وقال لي ya faɗa a wannan ruwayar قالت من ya ce هشام wane ne hishamu قلت من ya ce عامر hishamu ɗan ana قالت ta ce نعم المرء kai كان عامر ah, ni'mal mar'u ah, ni'mal mar'u kai amiru ko ma da lamitin kana amiru usiba yau ma amiru ya yi shahada ne ranar yakin uhud yana cikin shuhada uhud
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أو محمد بن راشد كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن عوف أن سعد بن هشام كان جارا له makocinsa ne فأخبره ya ba shi labari أنه طلق امرأته cewa ya saki matarsa وتنسى الحديث ya ba hadisin kamar ma'anar hadisin sa'idu da ya gabata وفيه قالت ya zo a cikin wannan ruwayar aisha ta ce وين هشام wani hishamu قال ابن ya عامر ce ɗan amiru قالت ta ce نعم المرء kai ma da mutum amiru ai babban mutum ne كان أصيب ما ai ya shahada yana tare da manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Uhud وفيه ya zo a ruwayar فقال هشام بن عبد Al-Ibn الله Allah yace أما إني لو علمت annaka la tadru alaiha yajimin Allah ya ce da na san baka shiga wajenta da ban faɗa ba labarinka ba abinda ta faɗa
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن ابي عوانة قال قال سعيد حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن عوف عن سعد بن هشام عن عائشة ان رسول الله Wadala sallallahu alaihi wa sallam kana ya kasance idan sallar da ta tsere masa ne ba من وجه saboda rashin lafiya او ko غيره waninsa لا من النهار zai sallah da rana raka a goma sha biyu
حدثنا علي بن حشرم عن فعلاء عيسى وهو بن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الانصاري عن عائشة قالت daga Aisha kalat sai da tana Aisha tace كان رسول الله Wadala sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yi aiki aiki أثبته sai ya dore a kansa وكان إذا نام من ya الليل kasance idan bacci ya dauke shi da dare bai samu ya yi sallolin da ya saba yi ba أو ko مريضا rashin lafiya لا من النهار sai ya sallah da rana raka a goma sha biyu قال yace ما رأيت رسول ban taɓa ganin manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya baki ɗayan dare حتى a السماء ce har asuba bai bacci ba وما صام a شهر yakan yi سابعا bacci ya tashi kuma yana bacci ya tashi bai taɓa azumin wata ba a jere إلا ba رمضان watan ramadan ba wannan da aka ce manzo Allah baya yi ba wai ya nuna cewa ka karahiya bane eh ko kaɗan ba wai ya nuna karhancin haka ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yakan ba abu da yawa yanda ya gabata gare mu a baya dan tsoron kan wani ya gani ya ce shi ma zai ta haka da ji manzo Allah ya yi azumin watan gaba daya ba ramadan ba da zaka ga irin yanda mutane za su kai wani sai ya zamo yana cikin wani hali ma amma dai jin manzon Allah ya yi ya ce ba za sai ya yi to shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai azumin watan gaba daya ba
حدثنا هارون بن معروف ko yaushe ana faɗa shi um- a umumi ana ɗauko shi ne daga magana ba cewa ya kafi azumin wata gaba ɗaya ba a aiki ne shi ko an faɗa summal umumi summal umumi min sifatin nurki ko walaysa fil fi'li alal ahaqi amma wanda suke eh, wato ba su san karatun ba sai su dinga ba da fatawa da su ai ba ba daidai ba to
حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال داوود.
وحملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن يزيد عن ابن شاري عن سعيد بن يزيد عبيد الله بن عبد الله أخبره أخبراه أخبره سوري بن ماشي عن العباني عبد الرحمن بن عبد القاري يهن جاك عبد الرحمن بن عبد نعم قال إيتي ناسي عمر بن الخطاب لنا شوى قال رسول الله صلى الله عليه فقال صلى وسلم الله عليه وسلم ياتي من نام عن هزه wanda ya rafkana daga nafulfilin da ya saba yi a dare أو شيء منه ko wani abu daga ciki فقرأه فيما ya karanta wannan abin da kawai zo da nafulfilin tsakanin sa'ala wato sallar asuba da sallar azahar نعم كتب له a rubuta masa أن ما قرأه kai من tashi الليل ya zo da shi ne da daddare مم.
ladan daidai wa daida مم. نعم
babu salatin Babu salatin awwalina babu awwalina.
sallar awwalina Ina wanda aka tabbatar faɗi da sa.
sa Qur'ani fa innahu kana lil awwalina ghafura مم.
cewa sun sanda suke sallah sanda 'ya'yan raƙuma ta fara jin zafi zafin rana ya fara damunta to a sannan su suke tashi fita na fulfili نعم وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا اسماعيل وهو بن علية عن ايوب عن القاسم الشيباني عن زيد بن علقمة راى قوما يصلون من الضحى ma'azai duk arkan sahabin manzo ne girma ya ga wasu mutane suna sallar walaha فقال sai ce اما لقد علموا na'am haƙiƙa sun sani ان الصلاة في غير هذه cewa الصلاة sallah ba a تقبل.
wannan sa'ar ba ya ce ya gan su misalin kamar takwas haka zuwa tara suna sallar wala sai ce a ai ba yanzu ne ya fi kyau ba ai a bari sai irin sha ɗaya zuwa sha biyu a ce a yi a sannan to ya fi inna rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awabina sallar waɗanda suke masu yawan mai da lamarin su ga Allah shine tamarul tisal yayin da ayan raƙuma zafin rana ya fara taɓa su ya zama ma ma ta ya fara ƙona musu ƙafafu wato su waɗanda suna tsuba ga Allah a sanda dukkanin sauran mutane suka fi nauyi to a sannan su kuma suka fi nishaɗi ga ibada a sannan suka fi nishaɗi ga ibada ko sanda sauran mutane suka fi fuskantar duniya yanzu sali wajen sha ɗaya ai an fi fuskantar duniya to amma su a sannan allah suka fuskanta allah ne mai duniya in ya so sai ya ba su to
حدثنا زهير بن حرب حدثنا يا بن سعيد عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن أنس بن أرقم قال زيد بن أرقم يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito آل قباء bisa mutanen Uba وهم يصلون alhali suna sallah da walaha قال sai ce da su صلاة الأوابين sallar masu mai da lamarin su ga Allah إذا رمضت الفصال lokacin da 'ya'yan raƙuma zafin rana ya fara ƙona ƙafafunsu
باب صلاة الليل babu والسلام sallar والسلام.
dare raka bi a sallama raka bi a sallama والوتر ركعة cewa wutiri raka ɗaya ne من آخر yana الليل yin sattan ƙarshe
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله wani mutum ya tambayi صلى الله عليه manzana sallallahu alaihi وسلم عن wasallama صلاة الليل daga sallar dare فقال رسول الله manzana صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallama وسلم ya ce صلاة الليل والسلام sallar dare والسلام.
raka bi a sallama raka bi a sallama فإذا خشي أحدكم الصبح idan ɗanka yana ya ga alamar asuba فلا na ركعة taho wato واحدة abinda zai keto to sai ya sallah raka a ɗaya tutur له ما قد da صلى za ta maranta masa abin da ya sallata a baya
حدثنا بكر بن ابي شيبه وعون الناجد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابي سمع النبي صلى الله عليه ya ji annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam yana cewa ha tahwili حدثنا محمد بن عباد واللفظ له حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن داوود عن ابن عمر حا tahwili عن الزهري وعن سالم عن ابي ان رجلا سال wani mutum ya tambaya annabi عن sallallahu صلاة alaihi الليل wasallama daga sallar dare فقال sai manzo Allah ya ce تنام سنا raka bi kai sallama raka bi kai sallama فاذا خشيت الصبح in ka ga alama asuba ta fito raka da asiri keto to kai wutare da raka ɗaya
حدثنا رمضان بن wato يحيى wannan mafhuminsa malikawa ba su yi aiki da shi ba yayin wala jawaba sa'ilin muayyani na hau salatun laili masna latani نعم in sha Allah dan farko yake faɗa a wato asiyatul usuli to حدثني عروة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أمر أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب daga Abdullahi Umar ibn al-Haddari أنه قال ya ce قام رجل wani mutum ya tashi فقال يا رسول yace الله ya Rasulullahi كيف صلاة الليل؟
ya za a yi sallar dare قال رسول الله manzo صلى Allah الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yace صلاة الليل مثنى مثنى a sallar dare raka'a bi ai sallama raka'a bi ai sallama فإذا خفت الصبح idan ka ji a tsoron asuba فأوتر بواحدة to ka zo da wutiri raka'a daya
وحدثني ابو الربيع الزهراني وحدثنا عمار وحدثنا ايوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه wani mutum ya وسلم tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وانا بينه وبين السائل alhali ina tsakaninsa da mai tambayar فقال yace mai Ya tambayar ya Rasulullahi.
rasulullahi كيف صلاه الليل؟
ya ake sallar dare na firfiri da daddare قال sai manzo Allah yace تنامت raka'a biyu kai sallama raka'a biyu kai sallama فاذا خشيت in ka الصبح ji tsoron asuba alfajir zai keto فصلي to kai sallah ركعتين raka'a daya وجعل اخر صلاته sanya القران ƙarshen sallar kai zama wuce
ثم ساله رجل على راس الحوض sannan dai wani mutum ya sake tambayar manzo Allah bayan da aka samu shekara guda daga wannan tambayar ta farko وانا بذلك ina المكان wannan wajen ne من رسول الله daga manzo صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam wato ina gaban manzon Allah ina tsakaninsa da mai tambayar لا ادري هو ذلك الرجل ban sani ba wancan wanda ya tambayar bara ne أو رجل ko wani وقد mutum ne daban فقال له مثل manzo Allah ya ذلك sake ba shi labari ne da haka ya amsa masa yadda ya amsa wa wancan na bara وحدثني أبو كامل حتى سماع الله بعد سماع أيوب وبدير وإمران بن هدير أن عبد الله بن شقيق بأذن سنة ولد عبد الله بن شقيق ya karɓi daga Abdullahi bin Umar a tahwili وحدثنا محمد بن عبيد الكبري حدثنا عمار حدثنا أيوب وزبير بن هريت عن عن عبد عبد الله الله بن شقيق عن بن ابن عمر قال yace سأل رجل النبي صلى الله عليه wani mutum ya وسلم tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فذكر بمثله ya ambaci hadisin kamar wancan وليس في حديثه wato ما- fa zakara bi mithlihi suka ambata kamar wancan نعم to وليس في حديث ما mhm, amma su a tasu ruwayar الحولي babu cewa wani mutum ya sake tambayar manzon Allah bayan shekara guda وما بعده ko da abin da aka ambata bayan wannan وحدثنا هارون بن معروف وسويد بن يونس وابو كريب جميعا عن ابن ابي زائدة قال هارون حدثنا ابن ابي زائدة اخبرني عاصم الاحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi قال wasallam ya ce بادروا الصبح ku بالوتر gaggauci asuba da wuturi kan ku bari alƙulɗin ceto alhali ba ku yi wuturi ba
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس خاء حدثنا ابن رمح اخبرنا اخبرنا ليس عن نافع ان ابن عمر قال a wannan hadisin hujja ce ga hanafiyawa abu hanifa ya ce ai da zara alfijir ya ceto lokacin wuturi ya kare ba sauran maganar wuturi in ma za ka yi sai dai ramuwa amma dai ba wakacinsa ba amma imam malik da imam shafi'i allah ya kara yadda a gare su suka ce a a a iya yin sa ko da bayan cetowa alfijir a masarar malikawa suka ce shi wuturi yana da wakaci wakaci biyu akwai wakacinsa mafutari akwai kuma wakacinsa laruri wakacinsa mafutari shi ne bayan sallar isha ingantacciya wadda ko yake an yi ta a wakacinta نعم sallar isha ya zama ta inganta ya sa da zai sallar isha bai gano cewa in sallar nan ba ta ciya ce ba sai kuma ya wuce sa ya so ya masu fa yadda ya wuce rin ya yi daidai sai kuma daga baya gano ashe isha da ya ba daidai ba ce to yanzu lalle ne in ya- ya sake isha ya sake wuce rin yahan saboda wuce rin ba a yin saukacinsa ba ya farawa sai bayan sallar isha wadda yake ta inganta wadda kuma aka yi ta a wakacinta banda in kama an yi jam'i da yantar madari a ce to ba za a yi musu ne a wakacinta mutari yana farawa daga sannan haƙi zuwa fitowa alfijir wakaci laruri ko daga fitowa alfijir zuwa a sallar asuba wakaci ne laruri ga wuturi a wajen shiga malikawa to wa da sana abubakar ibn abi shayba to wa da sana abubakar ibn abi shayba da ليس zalai خاء وحدثنا ابن رمح اخبرنا ليس عن Allah ce نافع a nan umar a nan umar ya ce من صلى من الليل wanda ya sallah da daddare وليجعل آخر صلاته ya وترا sanya ƙarshen sallar ta wuce ne فإن رسول الله صلى الله manzara عليه sallah da وسلم كان يأمر sallar ya بذلك sake na umarni da haka za ka samu sabani tsakanin malamai to kamar wanda ya wuce rin kamar tsakiyar dare ya ɗauka ba zai samu farkawa ba can wajen ƙarshen dare to in ya farka ya za a yi kenan da wancan wutar malikawa suka ce wannan wutarin nasa ya inganta kuma yana nan kai ya taɓa shi abin da yake akwai kawai na fulfilin da yake so ya zo da su ya zo da su ba sai ya sake wutarin ba wannan da aka ce a sanya wutari karshen na fulfili wato in haka din ya sauwaka amma in bai sauwaka ba ba laifi ba laifi wasu malaman ku akwai wanda suka ce a sai ya ƙara raka a ɗaya ya haɗa da wancan wutarin sai ya sallama ya zo ya yi ya soke wannan wutarin kenan sai kuma ya ci gaba da na fulfili in ya gama sai ya zo da wutarin sabo ya wani wutarin sabo to akwai da suka ce a ba ma sai ya soke shi ba amma da ya gama na fulfilin to ya zo da wutarin ya zo da wutarin to حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حدثنا أبو أبو أمامة مسعود قال هذا حدثنا ويلي.
ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله baki daya sun karɓi hadisi daga ubaidullahi عن نافع عن ابن shi عمر kuma ya عن karɓo daga النبي صلى الله nafi shi kuma daga عليه nafi وسلم umar ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah قال ya ce اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ku sanya ƙarshen sallar ku da daddare ta zama wuturi
حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول dan umar ya kasance yana cewa من صلى من الليل wanda ya sallah da daddare وليجعل اخر صلاته to وترا ya sanya ƙarshen sallar ta zama wuturi قبل الصبح yayi kafin ko fitowa alfijir كذلك كان رسول haka الله صلى manzara الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم yake يامرهم umartar su حدثنا شيبان بن فروحة حدثنا أبو الوارث عن عبد التياه قال حدثني أبو مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم mu mara ya ce yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الوتر ركعة من آخر wutiri الليل raka'a ɗaya ce ake yin ta a ƙarshen dare
حدثنا معمر بن المثنى وابن بشار قال قال ابن المثنى حدثنا معمر بن جعفر حدثنا شبس عن قتادة عن أبي مجلد قال سمعت ابن عمر يحدث عن يا النبي جعفر.
صلى الله عليه وسلم a ya yi zaɓa mai umar yana zantarwa ya ce ya taɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah.
manzo Allah ya ce الوتر wutiri ركعة من آخر raka'a الليل ɗaya ce ake a ƙarshen dare وحدثني ظاهر بن عارف حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الصمد قال yace سألت ابن عباس zaka عن ba da المسلم basin daga wuce ne فقال zaka ba basin yace سمعت رسول na الله صلى الله yi magana عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam يقول cewa ركعت من آخر wuce ne ya الليل ta ɗaya ce tas a ƙarshen dare وسألت ابن na عمر bace ta bai ablan umar ma فقال سمعت yace رسول na yi الله magana صلى sallallahu الله عليه alaihi wasallam وسلم yana cewa eh wuce ne ya ta ɗaya ne ake yin ta a ƙarshen dare حدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم Allah Umar ya faɗa musu أن رجلا نادى يا رسول الله رجل.
صلى الله عليه وسلم ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam وهو في المسجد a alhali yana masallaci فقال yace Ya Rasulullah.
ya rasulullah كيف أوتروا salatul layl ya ya zo zo da sallar dare فقال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace من صلى wanda ya zai sallah da daddare فنام سنا ya salla raka'a biyu ya sallama raka'a biyu ya sallama ومن أحس أن يصيع idan ya ga alamar asuba سجد to ya سجدة zo da sujada daya فأوتر له ما صلى ta maranta masa abin da ya sal- ya sallata قال أبو كريب ubaydullah ibn abdullahi wala wala ibn umar yace abdullahi ibn umar ma حدثنا خلف بن هشام وابو كامل قال حدثنا حمار بن زيد عن انس بن سيرين قال سالت ابن عمر قلت na ta ba ga umar da ce ba ni labari raka'a biyu da ake kafin a sallar asuba اه ادين فيه من قراءه na ji tsawaita karatu a ciki قال sai abdullahi ibn umar yace كان رسول الله Manzala sallallahu alaihi ya kasance yana sallah da daddare raka a jiya sallama raka a jiya sallama ويوتر بركعته yana wuturi da raka قال yace قلت sai nace da shi اني لست عن هذا اسالك ai ba wannan na tambaye ka ba قال yace انك لبخر kai ka cika girma الا تدعوني استقرئ لك الحديث na fara kawo ma magana tun daga farko ba sai ka bari in in kawo ma a hankali haka ji wajen da kake tambayar ba ai nufi na ɗauko ma abin gaba ɗaya amma kai daga jin an fara ka ce ai kai ba fa nan kake tambaya ba كان رسول الله صلى الله عليه وزاد صلى الله عليه وسلم.
وسلم ya kasance yana sallah da daddare raka a biyu Allah Umar ya sake komawa da ko magana tasa daga farko yadda ya fara ويذكر بركعة yana yi mutune da raka'a ويصلي ركعتين yana sallah raka'a biyu قبل الغداة a kafin asuba kafin sallah asuba فأن الأذان بأذنيه kai ka ce sallah da ake kiran sallah yana ji a kunnuwansa ake
قال خلف halafu ya ce أرأيت ركعتين قبل الغداة wato a tasar waya ba ni labari game da raka'a biyu da ake kafin sallah asuba ولم يذكر صلاة bai faɗi bai ce kabla kabla salati sunni ba ko kabla salati gadati ba kabla gadati ba kabla salati gadati نعم وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شبس عن انس بن سيرين قال أنس بن سيرين يتي سالت بن عمر بمثله سألت من عمر لا تبع بان عمر بإسله كما حديث اللي يقباتا وزاد يجدي يذكر بركعة من آخر yana yi الليل wuturi a rak- da raka a ɗaya ƙarshen dare وفيه ya zo a tasar wayar فقال ya ce ba- ba ba ba- bari ba- bari ba- ba- kai ka cika girma Eh, ka cika gaggawa ka bari a a biyo ma
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث Mm, na ji kwanan wurasin ya ce سمعت بن عمر يقول na ji abdullahi umar yana zartarwa أن رسول da manzala sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce صلاة الليل sallar مسجد dare raka a biyu a sallama raka a biyu a sallama فإذا رأيت idan ka ga alamar الصبا cewa alfajir zai riske ka alfajir zai keto فأوتر to sai ka بها zo da wuturi raka a ɗaya فقيل aka ce da لابن ɗan umara me ake nufi da masana masana قال أن ya ce تسلم في كل kai ركعة sallama a ɗan raka a biyu ko kar an an yi sallama ko an fi sallama duk wayoyin akwai su نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي النضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce أوتروا قبل أن تصبحوا ku yi wuturi kafin a ce asibir ya ceto حدثني إسحاق بن منصور أخبرني عبيد الله بن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة الأوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر tun da mai manzo Allah daga wuturi فقال ya ce أوتروا قبل ku yi zo الصبح da wuturi kafin sallar asuba ku yi wuturi kafin asibir ya ceto
باب ما خاف ألا يقوم من babu wanda yake jin tsoron ko ba zai tashi ba a ƙarshen dare فليوتر to أوله yi wuturi tun farkon daren
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا رسم وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال jabir ibn abdullahi ya ce قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ما خاف ألا wanda yake jin tsoron ko ba zai tashi ba a ƙarshen dare فليوتر أوله to yi wuturi tun farkon daren ومن أمئة amma wanda yake sa ran zai samu tashi ƙarshen dare في آخر to ya الليل bari sai ƙarshen daren ya yi wuturi فإن صلاة آخر الليل domin sallar da aka yi مسجد ta ƙarshen dare mala'iku yawa suna halartar ta وذلك أفضل wannan ko ya ce فقال أبو معاوية a abu mu'awa- mu'awiya shi a tasirwa ya ce mahamuratu حرورة وحدثني سلا- سلمة بن شبيب حدثنا بن معاوية.
حدثنا مع- معقل مم.
أو بن عبيد الله عن أبي عن أبي الزبير عن جابر قال a jami'ar abdullahi ya ce سمعت النبي na ji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa أيكم خاف ألا duk يكون wani من a آخر cikin ku wanda الليل yake jin tsoron ba zai iya tashi ba a ƙarshen dare to ya فليوتر fara yin wuturi ثم ليرقد sannan ya kwanta ومن وثق amma wanda yake ya amince قيام من da الليl cewa zai samu tashi da daddare to ya yi wuturi a فليوتر ƙarshen daren فإن قراءة آخر الليل domin محظورة karatun da ake a ƙarshen dare a mala'iku yawa na halartarsa ذلك أفضل haka ko ya fi ga mutum haka ya fi ga bawa مم.
babu باب wannan babi صلاة طول القنوت abin da ya fi cikin sallah tsawaita tsayuwa tsawaita tsayuwa
حدثنا عبد بن حميد اخبرنا ابو عاصم اخبرنا ابو جريج اخبرني ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى manzo الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce افضل الصلاه mafi cikin sallah tsawaita tsayuwa a dade a tsaye وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حدثنا العباس عن ابي سفيان عن جابر قal سئل رسول الله an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اي الصلاه a افضل sallah gaba daya wani abu ne yake قال yace a tsawaita karatu a tsawaita tsayuwa قال ابو بكر to haddasa abu mu'awiyata an ta'amashi باب wannan ya zo da nuna cewa a shi a daɗe a tsayin yafi amma kuma wani hadisin ya zo da yake nuna cewa a daɗe a sujada ya fi cewa a ƙarar ma ya kuru da abu mai rabbihi wa kowa sajid نعم inda fasashin ba ga ubangiji ba ya fi masa komai ba to shi yasa malikawa sai aka samu sabani a tsakanin su yadda mai motar sa da kawo alil abralu a dolul qiyami aw kasratu sujudi wanne ne yafi a dade a tsaye ko ko yawan sujada a yawaita sujada shi yafi to shine aka samu sabani a wanne ne yafi shuhura
باب في الليل ساعة wannan babin a dare akwai wata sa'a wadda ake amsa addu'a a cikin حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه jabir da Allah وسلم ya kira da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ان في الليل لساعة akwai wata sa'a a cikin dare لا يوافق رجل jama'an da za a yi mutum musulmi ya dace da wannan sa'a yana roƙon Allah wani alheri من امر الدنيا alamar duniya ne ko da marin lahira sai ko Allah ya ba shi wannan alherin da yake roƙo وذلك wannan ko ana samu a duk dare حدثني سلامة بن شريك حدثنا حسن بن عينة حدثنا معقل an ga duk da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ka sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata sa'a da dare jama'an da za a yi bawa musulmi ya dace da ita yana roƙon Allah alheri sai ko Allah ya ba shi wannan alherin باب الترجمة ba ku faɗaƙarwa a cikin addu'a da ambatar Allah a ƙarshen dare da magana amsa addu'a a wannan lokacin حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الأجري عن ابي سلمة wa an abi sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah su biyar sun karbo daga abi hurairah أن رسول الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce تعالى ينزل ربنا تبارك ubangijin mu وتعالى yana في kan ليلة dalili duk dare إلى السماء ya الدنيا wato an sa wasa ta sauko zuwa saman duniya hina ya buƙatu su laila yayin da rage ya ya tura sun dare da ƙarshe fa ya ƙulu ubangiji ya ce man ya daƙuni wa zai roƙe ni ba a sai jiwa lagu in ya so amsa masa wa man ya wa tsari zai tambaye ni fa uɗiya in ba shi abin da yake tambaya wa man ya wa tsari yake neman gafara fa ta aga in shirin ya so in gafarta masa وهذا سنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بقول عبد الرحمن الثاني أو ثاني أبي ثاني أبي أبي هريرة رسول الله daga manzon sallallahu alaihi wasallam ka manzo Allah ce bai da na kowa duk wani dare kowane dare حين يميز yadda الأول sulhun dare na farko ya shuɗe فيقول يتي أنا الملك ni ne sarki أنا الملك ni ne sarki من ذا الذي waye zai roƙe ni in فأستجيب له؟
amsa masa من ذا الذي يسألني waye zai tambaye ni in bashi من ذا الذي يستغفرني waye zai nemi gafara ta gafarta masa لا يزال كذلك ba kushewa a wannan tajallin حتى يضيء har sai الفجر alfajir ya yi haske
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو أبو المغيرة حدثنا عزائي حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال Mm.
قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا مرى شطر الليل a idan rabin dare ya huce أو ثلثاه ko sulsaninsa يقول الله تبارك wani tabaraka wata ala na shigowa zuwa saman duniya wato yana ta jalle saman duniya فيقول يتي.
هل من akwai wanda zai سائل roƙi a bashi هل من داعي akwai mai addu'a a amsa masa هل من مستغفر؟
akwai mai neman gafara a gafarta masa هل حتى ينفجر حتى ينفجر الصبح haka abin yake ɗorewa har sai asuba ya bayyana sai alfijir ya fito
حدثنا حجاج بن شاعر حدثنا محاضر ابو المروء حدثنا سعيد بن سعد بن سعيد قال اخبرني ابن مرجانة قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji yana saukowa zuwa saman duniya da rabin dare او لثلث ko surutun الليل dare na ƙarshe فيقول يتي.
من يدعوني wa zai roƙe ni in amsa masa او يسالني waye zai tambaye ni in bashi ثم يقول sai sannan kuma ya ce من يقرض غير عديم wa zai bayar da rance ga wanda yake ba wai ba shi da shi bane ba kuma wanda yake azalimi bane قال مسلم Hmm, muslim ya ce ثالثا ah, wato sa'id ibn abdullahi wato sa'id din akan abdullahi ne manzalatu din da aka faɗa uwarsa ce نعم ya zana cikin wanda aka dangana ga mahaifiyarsu نعم حدثنا هارون بن سعيد العيلي وحدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الاسناد وزاد ya daɗe ثم يبسط يد- يد- يديه sannan تبارك ubangiji وتعالى ya shimfiɗa hannayensa tabaraka wa ta'ala يقول من ya ce يقرض غير wa zai ba da عديم ولا rance ga يقرض.
wanda ba mara shi ba ba azzalimi ba
حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ لابن ابي شيبه مم.
قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي اسحاق عن عن الاجري ابي مسلم يرويه عن ابي سعيد وابي هريره قال duk da ce قال رسول الله صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce ان الله يهله ubangiji yakan saurara حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول har yayin da sulhun dare na farko ya tafi نظر الى سماء zai ta da ya sauka zuwa saman duniya فيقول يتي.
هل من مستقيم akwai mai neman gafara هل من akwai سائل wanda zai tuba هل من akwai سائل mai tambayar wani abu هل من akwai mai سائل؟
roƙon wani abu kayan fajirar haka abin yake dorewa har asuba ya bayyana har asiri ya keto fada sana wa mamar bin musan na wani basharin kala hadda sana mamar bin jafarin hadda na shugabatu an aji isa haka bi azal isnadi Mm, yara an na hadisa mansuran a tamu aksaru mm, hadisi wasu da ya fi cika ya sa da suke na bayan allah ba sa bari wani lokacin ya wuce inda wani ke faɗa ne sallin laila an hari a halin hawa la na matal an ji musullu يخبرك لو أنه مخبر بأنه مسجد ركعوا فلولا ينادون ربهم وهم في عبادته حروا يقولون يا من يرى حالنا ويعلم في الليل ما نسمع أي إنا بشوق أنا أي إنا بثور على شوقنا إليك فقد شفنا المدمع يكي سوى سأبكي لأهل الهوى رحمة لإلمي بأن الهوى يوجب to wanda suke na Allah ko yaushe ba sa bari wannan ya huce su wanda yake cewa shi ai ga shi a kusa amma kuma ya zamo nesa saboda mai saboda kwana yake da baccinsa in a rani ba'i da dari karkaru balhima wa kan nusibat lizra'ini na hiyama alamatu bu'udi dole mai liya na'imun wa gari ra'an manama haramu da alama cewa shi nesa yake saboda tsawon darensa bacci yake ga su na kirki suna ganin cewa a kwanta a kwana ana shaƙa na cika da bacci ana ɗibar bacci ai abu ne wanda samsan ba zai taɓa yiwuwa ba ba zai taɓa yiwuwa ba to za- eh, eh, a za a ɗauka cewa kowanne a cikin yanzu ne wata ranga yana maza Allah ya faɗa wata ranga yana maza Allah ya faɗa shi ya sa rasa da Allah ke cewa ta jallin hawa hawa ne akwai wanda su ta jallin da ake farawa gare su tun da kuke wasu sun dare na farko wasu kuma su ta jallin baya shafar su sai bayan wuce wasu sun dare ya rabin dare wasu kuma ta jallin baya zuwa kan su sai bayan su ce wasu sanin dare shi ya sa kamar hawa hawa ne za a ɗauka kan cewa ya ji lafuzza ne a lokuta daban-daban yawwa ya eh idan mutum ya yi wuturi a eh kuma Allah ya kan kai shi ya tashi da daddare eh akwai hadisi da aka karanta ne sai mutum ya yi raka'a guda eh a cikin daren eh ya kaura in gana a wajen ba amma mu a wajen mu ba haka aiki yake ba wajen malikawa sun ce wannan wakilin tun da yake ingantacce ya kula da shi ai manzo Allah ya ce ya wuce rani shi ne mai ba a yi wakili a dare da shi yasa kawai ya so da na fasulun sa yanzu ba sai ya sake wuce ba yawwa shi ne abin da malikawa suka yi aiki da shi Yes, sir.